أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke yi a cikin wani littafi mai albarka fathul majid da sharhi kitab tauhid yau muna 24 ga watan zulqa'ada hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 445 wanda ya daidai da daya ga watan shida miladiya na da 2024 a yau muna cikin babi na sha takwas a cikin wannan littafi babu ma sha anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinihim huwa al-ghuluw fi salihin idan ban manta ba mun kare ambatan fa'idodin da suke cikin kalkashin ƙarshen hadisi na kissa na mutanen annabi nuh alayhi salam yanda ta kai ga dalilin nagartattun bayi wanda suka biyo su baya suka kai ga bautar gumaka suka bar abinda wa'ancan bayi na gari na kwarai suke kan shi na tauhidi aka wayi gari shaidan ya ribance su ya ɗora su kan turba ta shirka da Allah madaukaki wa malam ya ambaci fa'idodi da yawa kama yanda ya ce za mu tashi kan fadan malam da ya ce kalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa an umara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله an samu wani hadisi daga Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce la tutruni kadda ku huce gona da iri da ni kadda ku bani matsayin da Allah madaukaki bai bani shi ba kama atratin nasara bin maryam kamar yanda kiristoci suka huce gona da iri game da isa da maryam alaihissalam innama ana abdun ce dalle ni bawa ne faƙulu ku ce abdullahi wa rasulu ina ni ba ɗan Allah bane ba Allah bane ba bawa ne na Allah ku ce bawan Allah ne kuma manzon shi ne قال أخرجاه يتي إمام البخاري ده مسلم سكفتدش مالا ديزو كان شرح ونا حديثي قال عن عمر هو بن خطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا عمر كنن شنو عمر دان خطاب وان ده الله تكار تبتا غرش دان نوفل دكتي دنون da fa wanda kuma musaggar ne nufail abun ba nufil ba nufail dan nufail al'adawi amirul mu'minin shugaban mu'minai wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi wa afdalu salat ba'da siddiq radiyallahu anhu kuma mafificin sahabbai bayan abubakar ne siddiq wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi ولي الخلافة عشر سنين ونصفا يجب إن شاء الأمر خليفا ثم زعل صلى الله عليه وسلم سوى شكرا قوما دربي san shekara goma shekara goma yi da wata shidda iya khalifanci iya matsayin khalifa ta manzala sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar radiyallahu anhu da ya shekara biyu da yan watanni famtalat duniya adlan a cikin khilafar shi sai zamanto duniya ta cika da adalci aka wayi gari babu zalunci kowa kowane musulmi iya ƙoƙarin ya ga lalle ya yi adalci a cikin dukkan al'amuran shi wa futihat fi ayyamihi mamalik kisra wa kaisar kuma a cikin khalifancin shi ne aka ranakun shi aka bude manya-manyan ma'e wuraren mulki su ne kisra da kaisar faris da rum sarautar faris da rum to wannan garuruka manya-manya wanda a matsayinsu kamar a ce amerika da rusiya ko da china a wannan zamanin shi ne aka buɗe wannan manya-manyan masarauta wasu shida fi zulhijja umar da khattab ya yi shahada an kashe shi a cikin zulhijja sanata talatin wa ashirin abu lo'ulo al-majusi ya zo ya soke shi suka bakwai ya mai iya cikin sallah dalilin wannan suka da ya mai da wani lauje-lauje dalilin haka ya zamanto ajalin shi ne bayan kwana guda uku ya rasu radiyallahu an qawluhu la tutruni kama atrat an-nasara bin maryam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kada ku huce gona da iri game da ni kamar yanda kirista suka huce gona da iri a game da dan maryam alaihi salam qala al-itra'u mujawazatu al-hadd fi al-madh itra'akin nan ana nihin huce gona da iri cikin yabo wal kadhibi fihi da yin ƙarya a cikin shi galiban zaka ga wanda za su yabi mutum sai sun yi ƙarya shi yasa Allah madaukaki ya zargi masu mawaka domin rabkanannu suke bin suna faɗan abin da ba gaskiya bane ba za a zo a ce ma ɗan zaki ɗan giwa ko kuma za a zo a ce ai kai mai hadirin naira ne ka tsuba ka gani hadirin naira abu ne mai girma a duniya za a faɗa ma abubuwan da ba gaskiya ba ne ba shi ne malam ya ce al'ifra mujawazatul haddi fil madhi wal kadhifi wuce gona da iri a cikin yabo kuma da karya a cikin shi yabo bal tilas ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai salati ya yi umarni da a mai salati a yabe shi a nema mai wasila amma kuma wannan bayya sanya a wuce gona da iri a cikin wannan yabo qalahu abu sa'adat abu sa'adat ya faɗi wannan magana tafsiri na itra wa qala ghayruhu wanin shi suka yace ai la tamduhuni bil batil kadda ku yabe ni da ƙarya wa la tujawizul hadda fi kuma kadda ku huce ko fi madhi kadda ku huce gona da iri a cikin yabona qauluhu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ku ce ni bawa ne ku ce bawan Allah ne kuma manzon shi ne ai la tamduhuni fataghlu fi madhi kadda ku huce gona da iri kadda ku yabe ni kuma ku huce gona da iri a cikin wannan yabo kama ghalatin nasara fi Isa bin Maryam alaihi salam kamar yanda kiristoci suka huce gona da iri a cikin yaban Isa alaihi salam domin sun ce Allah ne Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce salisu salas fadda'u fihi al-ilahiyya sai suka yi kirarin cewa ai Isa Allah ne wa inna ma ana abdun fasifuni bi zalika wazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani ni bawan Allah ne kuma ku kamantar da ni da wannan kama wasafani rabbi kama yadda ubangiji na ya kamantar da ni faqulu abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah ne kuma manzon shi ne qala fa abal mushrikuna illa mukhalafata amri mushrikai suka ƙi kawai sai sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wartikaba nahyihi kuma suka aikata abin da ya hana fa azzamuhu bima nahahum an sai suka girmamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya hane su da shi wa hazzarahum min kuma ya tsawatar da su yace kadda ku saki ku aikata haka nan wa naqaduhu a'zamu munaqadatan suka warware magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi girman warwarewa wa daqun nasara fi guluwihim wa shirkihim sai suka yi kamanceceniya da kirista a cikin huce gona da irinsu da shirkarsu wa waqa'u fil mahdhuri kuma suka huce suka abka a cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hane su yi musu takatsantsan wa jara minhum min al-ghuluwi wa shirk shi'ran wa nasaran kuma ya gudana a cikin halasunan su da alƙalumman su huce gona da iri da shirka a cikin abin da suka rera waƙe ko suka yi waƙa ko kuma abin da suka rubuta zube rubutu na zube ma ya tulu adduhu wa sannafu fihi al-musannafat mala yace abinda ambatan wannan lissafa wannan abin da suka rubuta ko suka rera na da yawa zai tsawaita ambatan shi kuma suka wallaha littattafai a cikin yabo kuma da rubutu haka na zube وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يا أنبتي wasu daga cikin zamanin shi malamai daga cikin zamanin shi annahu jawwaza istighasata bir rasul sallallahu alaihi wasallam sai ya halattar da wannan malami ya halattar da neman agaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ba wanda ya isa ya agaza sai Allah madaukaki wa fi kulli ma yustaghasu fihi billah da cikin dukkan abin da ake neman agaji da Allah madaukaki wa sannafa fi zalika musannafat kuma bal ma sai da ya wallaha littattafe قال وصنف ذلك في ذلك مصنفا إمام الشيخ العلامة Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wallaha littafi raddahu Sheikhul Islam wanda Sheikhul Islam ya mai da martani akan wancan littafi ko littattafai da wancan malami ya wallaha wa radduhu mawjudun bihamdillah kuma mai da martani akan wannan rubuce-rubuce samamme ne kuma godiya ta tabbata ga Allah ga wannan ni'ima ya kulu innahu ya'lamu mafatihal ghaibi wannan malami na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san mabuɗan gaibi wanda Allah maɗaukake ce ba wanda ya san sai Allah maɗaukake. Allati la ya'lamuha illa Allah wanda ba wanda ya san su sai Allah maɗaukake. Wa zakara anhum ashiya min hadha an-namt na'udhu billahi min 'amal basira. Mala yace kuma sai ambata wani abu daga cikin wannan na daga misalai kuma muna neman tsari daga مكبتك بصيرة وقد اشتهر في نظم البوصيري قولا كما يا شهر قوله يا شهر أتكن أبندا مالم بوصيري بوصيري يا أنبتا أتكن نظم كنش أتكن واكنش قوله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي cikin wata ruwaya ya zo ya akramal annas maimakon alkhal ya kai wanda ka zamanto kai ne fiyayyen halitta maliman aluzube ba ni wanda zan karkata ya zuwa gare shi siwaka kuma bayan ka inda hululil hadithil amali a lokacin da wani mai abkuwa ya abku wani malami ya fassara ana nihin ranar kiyama qala wa ma ba'dahu min al-abyat da abin da yazo na baitoti allati madmunuha wanda abin da ta kumsa munhar da ikhlasu du'a tsantsantar da roƙon Allah walliyaz da karkata war raja da kwadayi wal i'timad da dogaro fi adyaqil halat a cikin mafi kuncin hali wa a'zamu al-ittirari li ghayrillah kuma wanda ya zamanto matsananin abin da ya zamanto fi tsanani ne na, na mai tsanani ya zuwa ga wani Allah ba Allah ba shi kuma mun ga cewa dukkan abin da ba a roƙon wani in ba Allah ba a cikin abin da ba wanda ya isa yi shi sai Allah madaukai haka kuma ba a karkata da zuwa wani abu wanda zai kare mutum daga musibar da ko allobar da ba wanda ya isa ya kare ta sai Allah haka dogaro da abin da ya kama da haka qala fa naqadu rasul sallallahu alaihi wa sallama sai sai suka yi cin karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi birtikabi ma naha anhu a'zamu munaqadatan da aikata abin da ya hani mafi girman warwarewa wa shaqullah wa rasula kuma suka yi baram-baram da Allah suka sabawa Allah da manzon shi a'azamu mushaqat mafi girman baram-baram ko sabawa ga abin da Allah da manzo suka suka ce su kuma ga abin da suke cewa suka aikata wazalika anna shaytana azhara lahum hadha shirka al'azim kuma wannan ya samu ne kan cewa shaytan ya girmama musu ya bayyana musu wannan shirka mai girma fi qalibi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam a kalkashin san manzon Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi wa ta'zimihi da girmama shi sai suka huce gona da iri san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ne bal aujabul mujibat na daga cikin mafi zama wajibi dole ne mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma san wannan da yake kai ya kai ga huce gona da iri a cike ya ba shi haƙƙin da ba nashi ba ya ba shi haƙƙin Allah mai girma da buwaya wa azhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allah bihi fi qalbi tanaqqusihi kuma shaytan ya bayyana musu tauhidi da ikhlasin da Allah madaukaki ya aiko manzo da shi a mabirkita ko kuma salo na abin da zai warware wannan tauhidi وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون ما لهيتي وانا مشركي سوني وانا سكي توي وتوييو أفرطوا في تعظيمه سكا وتي قونا دا إيدي أتكين قلما مدى مزالة صلى الله عليه وسلم بما نهاهم عنه أشد النهي دا أبن دا هنيسو هني ميسانني وفرطوا في متابعته كما سكي سكتي أبيايا كما صلى الله عليه وسلم su bi shi ba sau da kawa a cikin abin da ya umarce su falam ya ba su bi aqwali wa afali falam ya ba'u bi aqwalihi wa afali suka kau da kai ga maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan shi la radu bi hikmihi bi hukmihi wala sallamu la ba su yarda ba da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta kuma ba su mika wuya bai zuwa gare shi wa inna ma yahsulu ta'zimur rasul sallallahu alaihi ta'zimur rasul sallallahu alaihi wasallama bi ta'zimi amrihi wa nahyi mala yace girmamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na samuwa ne da girmamar da al'amarin shi umarnin shi da hannun da abin da ya hana nan girmamar waye take ka girmamar da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka da shi kuma ka girmamar da abin da ya hane ka game da aikata shi wal ihtida bi hadi kuma ka zakka tafarku da tafarkin shi sallallahu alaihi wasallama wa tibai sunnatihi kuma ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kawa wa da'wati ila dinihi ka kira al'umma mutane ya zuwa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alladhi da'a ilaihi wanda da shi ne ya kira al'umma da shi wa nusratuhu kuma ka rinjayar da wannan addini ko ka rinjayar da manzala sallallahu alaihi wasallama a game da wannan addini wa muwalatu man amila bi kuma ka jibinci kaso wanda ya aiki da wannan addinin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane zuwa gare shi wa muadatu man khalafa kuma ka yi kiyayya da wanda ya sabawa addinin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi fa aka sa ha'ula'il mushrikun wancan mushrikai sai suka birkitar da wannan ma aradahu Allah wa rasulu ilman wa amalan abinda Allah da manzon shi suka so a ilmance kuma a aikace sai suka cin karo da wannan wartakabu ma naha Allahu anhu wa rasulu suka aikata abinda Allah da manzon shi suka hana wallahu almusta'an kuma da Allah ne muke daukake muke neman taimako muna yi tsayawa akan wannan gaba abin da muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana talike ya kan nam kan gaba qauluhu faqulu abdullahi wa rasulu qala akhrajahu imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi قال حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق أخبر وهو الصادق أن بعض هؤلاء الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداء دين لم يشرعه الله ما لهيتي أكالكشن وانا حديثي تي ألوكة عندما زال صلى الله عليه وسلم يبعد الأباري alhali shine mai gaskiya kan cewa wani wasu ɓangare daga cikin al'ummar shi za su bi tafarkai hanyoyi ko sunnoni na ma'abuta littahi yahudawa da kirista a cikin bin san rai da faɗi faɗin wani abu ko kuma suwa Allah maɗaukaki ƙarya ba tare da ilimi ba da bin addini wanda Allah maɗaukaki bai shar'anta shi ba. قال فقد وقع ما نهاه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ga al'ummar shi ya afku fa inna kathiran mimman yantasibu ila al-islam yutri an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ghayat al-itra yace domin da yawa daga cikin wa'anda suke danganar da kansu ya zuwa musulunci sun huce gona da iri game da annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ƙarshen wuce gona da iri fa ya taqidu fihi annahu ya'lamu al-ghaiba zaka ga wani akwai wanda yake rayawa iya da kudirin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi wa annahu la yakhfa alaihi shay'un la fil fil ardi wala fis sama suna cewa ba abin da yake boyuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ke cikin sammai da kasai وقد نفى الله عن ذلك عن عنه ذلك في القرآن فقال ما الله مدوككي يا كوري وانا مغانا اتكا القرآن سيتي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كتي مسو صلى الله عليه وسلم ني هو بن سان غيبي با قل لا أعلم قل لا أملك لنفسي نفعا بملكا وكينا با وانا أنفاني bana iya amfanar da kaina da wani abu sai da abin da Allah madaukake so wala darran hakanan bana kare kaina daga wacce tuta ko cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah madaukake so walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair da dai a ce na san gaibi to da na yawaita abin da ya zama to alkhairi wama masani su kuma da wata cuta ta bata same ni ba Allah madaukaki na cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba kace musu ni wa bin mallaki ba taskoki na Allah madaukaki qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ba ni da taskokin Allah madaukaki taskoki na arziki na ruwa na lahiya na menene ba ni da shi duka wannan Allah madaukaki wala alamul ghaiba ka duba ka gani lafazi alquran kuma ban san gaibi ba haka Allah madaukaki na cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul ni ho ba faro bane ba daga cikin manzanni ba ni bane babban zo na farko wama adri ma yuf'alu bi ni da karan kaina ban san abin da Allah zai aikata da ni ba wala bikum kuma uwa uba ku ban san abin da Allah madaukaki zai aikata da ku ba fa kafaru bihi wannan mushrikai sai suka kafircewa manzo sallallahu alaihi wasallama wa taqadu ma awhatuhu ilaihim ash-shayatin sai suka kudirce abinda shaydannai suka musu wahayi wa kathirun minhum ya'taqiduna annahu yatasarrafu fi dunya kuma da yawa daga cikin su na kudirin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama iya jujjuyar da al'amari a cikin duniya ba'da mautihi bayan mutuwar shi wa zuru man ya sha fil mashariqi wal maghari kuma iya ziyartar wanda ya so a gabacin duniya ko yammacin duniya ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba insha Allah za mu ci gaba akan talika wannan abin da muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk